إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد عباد الله من رزق المال والولد فقد رزق خيرا عظيما ومن شكر الله على نعمته زاده منه وكان الله شاكرا عليما قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ومن وقار الله تعالى القيام بحقوق هذه النعمه لأنه عن ذلك يكون مسؤولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل راء في آله ومسؤول عن رعيته والمرأة رائية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أخي المسلم كما علمت حقوق الوالدين وواجب برهما وطاعتهما في الخطبة في خطبة السابقة فاعلم أن للأولاد حقوقا على والديهم يجب عليهم أداؤها وآدابا يلزمهم القيام بها فالأول من ذلك تعليمهم العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يعودانه وينصرانه وفي رواية ويشاركانه كما تنتجون الإبلة فهل تجدون فيها جداء, جداء حتى تكون أنتم تجداؤها رواه مسلم وغيره وفي رواية أخرى ما من مولود يولد إلا هو على ملة حتى يبين عنه لسانه الثاني أمرهم بالمعروف وعملهم على خير وطاعة لله ولرسوله ونهيهم عن المنكر وتجنيبهم الكفر والمعاصي والمفاسد والشرور لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة جراز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ولقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع واضربوهم عليها هم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود والترمذي بهذا اللفظ علموا سبيل الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشرة السادس حسن تربيتهم وتأديبهم بتعليم الصدق والأخلاق الجميلة ومخالم الأخلاق ومجالس أهل العلم ونهيهم عن الكذب وسوء الأخلاق ومجالس أهل البطالة واللعب وسوء لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يصدق بساء رواه الترمذي ولقوله صلى الله عليه وسلم ما نهر والد ولده من نهلة أفضل من أدب حسن رواه الترمذي والنئلة العطية والحبة ولقوله علموا أولادكم وأهلكم خيرا وعذبوهم رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور الرابي وجوب النفقة على الأولاد لقوله تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاء وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي وعلى المولود هو أب رزقهن أي طعام الوالدات وكسوتهن لباسهن بالمعروف أي بما جرى به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إكتار ولقوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري ومسلم ولقوله من آل ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة الخامسة العدل والمساواة بين الأولاد من بنين وبنات في العطاء والهبة والمحبة ونحو ذلك من الأنواع من أنواع المفاضلة بينهم لما في صحيح عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن إني نحلت ابني هذا أي أعطيته غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجئه وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم السادس تحسين الاسم لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأسموا أسماءكم رواه أبو داود السابع العقيقة أي الذبيحة المولود لقوله صلى الله عليه وسلم أن الغلام شاتان متكافئتان أو متساويتان سنا وشبها وعن الجارية شاتا رواه أحمد والترمذي وسعاه الثامن المبادرة بالختان لأنه في زمن الصغرى أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم الفترة خمس الختان الحديث فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما أوجب الله عليكم من الحقوق فإن بعض الناس لا يهمهم من من بنيه إلا أن يكونوا موظفين أو تجارا أو متعرفين يكتسبون المال ولو كانت الحرفة طبلا ومزمارا ولا يبالي بهم إذا جمعوا المال أصالحين كانوا أم أشرارا وقديما قيل أشبع ولدك وأحسن أدبه وأجمع له أدبا ولا تكتب له ذهبا أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إنه سميع الدعاء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من آيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والشكر لله والثناء على الله wala haula wala quwwata illa billah amma ba ɗan uwa assalamu alaikum hudubar mu ta yau tana tunatar da mu bayan mun gabatar da hudu ba satin da ya gabata akan haƙƙin uwaye da kuma biyayya zuwa ga uwaye to haka kuma su ma uwaye suna da wani haƙƙoƙi da Allah ya ɗaura a kansu na 'ya'yansu wanda wajibi ne su yi ƙoƙarin bada shi ɗan uwa ɗan uwa imani duk wanda Allah ya baiwa dukiya kuma ya bashi ɗaya ya bashi arziki ya bashi alheri mai yawa wajibi ne yawa Allah madaukakin sarki godiya kuma irin godiyar da Allah yake so sai Allah madaukakin sarki ya kara masa alƙawarin Allah ne idan ya baka idan ka gode mishi da irin godiyar da yake so wanda ta dace da shi Allah madaukakin sarki zai kara ma da haka Allah madaukakin sarki ya sanya diya da dukiya sa daga cikin babban ni'ima a rayuwa kamar yadda ka san duk mutumin da yake da karancin dukiya zai jira ta waya to haka wanda yake bai samu yaya ba a duniya zai ji ya samu ta waya ta kamalar shi ta dan adam zai rika jin bai samu cika ta kamala ba da haka sai Allah ya baka iya to akwai hakokin da yake wajibi kai kokarin bada su iya suna daga cikin nimar Allah ubangiji ta'ala a cikin suratul nur yake gaya mana cewa ka gaya musu su nemi gafarar ubangijinsu Allah mai yawan gafara ne idan kun tuba kun nemi gafarar Allah sai Allah ya sauka muku da ruwa mai albarka sai ya ƙara muku dukiya ya kuma ƙara muku ‘ya'ya ya hore muku wadata da albarkar noman rani da na damara sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa amma malakum la tujuna lillahi wa qara ba ya sa ba ku girmama Allah cancantar girmamawa akan nimar da ya muku malamai suka ce wannan wa kin da Allah ya ce me yasa ba ku yi ko ba ku girmamawa shine alqiyam bi huquqi hadin ni'ima tsayuwa akan ba da haƙoƙin wannan ni'ima ta ‘ya'ya da Allah ya baku da kuma duke da Allah ya baku domin za a tambaye ku ranar tashin alkiyama ya tabbata a cikin hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kiwo ne kuma zai tambaye shi dangane da kiwon da ya ba shi kamar yadda mace ita ma mai kiwo ce a gidan mijinta Allah maɗaukakin sarki zai mata tambaya akan ‘ya'yan mijinta da kuma ‘ya'yan da suke na cikinta da na wata wanda ba ita ba wanda suke gidanta Allah madaukakin sarki sai ya mata tambaya akan irin zamantakewa da ta yi da su wata irin gudunmuwa ta bada akan tarbiyyarsu da aqidarsu da addininsu da aka yawa masu girma mu sani cewa abu na farko da ya kamata uba yayi kokarin yi wa ɗansa shine zaba mai suna mai kyau suna mai kyau karka bi zamani wadansu suka ji suna a cikin funafunai kawai ko a cikin wani film sai ya birgin sawa sunansu ɗansu wannan suna wannan kuskure ne suna yana tasiri a cikin ayyukan bayan Allah yasa da yawa daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi ya canza musu suna yace kai wa sunanka in kace kaza sai yace ba haka sunanka bake sunanka kaza ne saboda suna yana bibiyar halaye shi yasa wani dattijo daga cikin manya na da ya tafiya cikin gari akan doki sai ga wani yaro dan karami ya daga hannu haka ya tarbi dokin kamar zai rungumi dokin ko sai ya ce wa sunan wannan yara sai aka ce ali yace zai aika saboda ali jarumi ne ko so suna yana tasiri a cikin halayen ƴaƴanka kai hankali da sanyawa ƴaƴanka sunaye waɗanda ba na gari ba a zamanin sayyidina umar wani ma'aifi ya kawo ƙanan ɗansa akan rishin biyayya da yake yi masa sayyidina umar ya kira yau ɗan ya zo da shi a gaban uban ya ce babanka ya kawo kuka baka masa da'a ya ce gaskiya ne kana masa kaza kana masa kaza sai ce gaskiya ne in ji ɗan ya amsa bai ce ba gaskiya bane ba ya ce gaskiya da abinda uban ya faɗi sai ya ce ya amirul mu'minin menene haƙƙin su ɗaya akan uwayensu sai da umar ya ce ya zaba mushi uwa ta gari ya ce ɗaya kenan na biyuwa ya ce ya zaba mai suna na gari na ukuwa ya ce ya bashi tarbiyya sai ce to da kaza a wannan ukun kaɗai zan yi bayani ya ce babana da ya tashi aure sai ya je ya diba wata ba magujiya wanda ba ta da addini ya aure ta ce ta aike ni da ya tashi samun suna sai samun suna wani kwari wanda ake ce da shi buzuzu kun san shi wasu san buzuzu ko kazami ne baya da aiki sai an yi kashi ya je ya tattaro shi ya kawo gidan shi ya ce sunan da ya samu nake nan ina girma sai ya gama nan dabobi ban san komai ba sai kiwo dabobin kaɗai na sani wannan in ta tunguji wancan wata ta tunguji wancan ya ce wannan ne kaɗai na sani sai na umar sai ce yaro ta yadda ke kafin ɗanka ya saba ma kai ka saba mishi kaga ya fadi a wajen aura masa uwa haka kawai yaga wata kalkal dai kular ta sha fanti makiyaj da makuma yake ta komai kawai ya auro bai tambayi aqidarta da tarbiyyarta ba haka ya auro masa uwar kuma da ya ta sai ya sa mai suna ba mai kyau ba kuma bai ba shi tarbiyya ba ashe sau da yawa abin da ke faruwa tsakanin rishin da'a da biyayyar uwaye daga uwaye ne su suka fara sabawa iyan dan ba su bi tafarkin da manzo Allah ya dora su ba shi yasa haƙƙi ne ɗanka ka za'a mai suna mai kyau kada ka bi zamani ka ce kaji wani suna a cikin filim ko a wani kaza a da bi suna wanda ya inganta cikin alkur'ani da sunna wanda yake da ma'ana za ga wasu sun sa sunan gidan bai su ne ma'ana ba sani ba ta wannan haƙƙin yaro na farko kenan ka zaɓa mai suna ka zaɓa mai uwa wajen aure ka zaɓa mai suna sannan sai ka tarbiyyantar da shi aƙida ingantacciya ɗora shi akan aƙida sau da yawa wasu ba su damu da 'ya'yansu akan aƙidar za su tashi da ita ba sai ɗanka ya tashi ya da aƙidar 'yan falsafa filozof bai rama da Allah yake ruwa ba saboda kai baka tsora shi akan wata ba ya je ya fara ya koya sai ya bi ta ko kuma ya tashi da aƙida irin ta kiristanci Allah uku ne ko kuma ya tashi yana musulmin ma amma da mummunan aƙida aƙidar ɗan shi'a masu zagin sahabban manzon Allah su zagi Abubakar da Umar da Usman da Ali nawa aka samu wannan saboda kai uban baka tsora shi akan wata aƙida ingantacciya ba ko tashi da aƙida ta 'yan aƙiƙa wanda kowa ma Allah ne muna da su a garin nan gasunan kuma 'ya'yan musulmi waɗanda suke da'awar suna ma da ya akwai 'ya'yansu tare da su yana da'awar shi Allah ne kuma sun yarda Allah ne kuma suna tare da shi a nan garin akwai wannan kuma 'ya'yan musulmi ne tare da shi sama da ɗari biyu yanzu haka yana da yana yada wannan akida kuma yara matasa suna bai shi saboda akwai mole a cikin tahiyar ba dole bane kai sallah an yahe maka ba dole bane kai azumi kana iya shan giya duk ɗaya ne da ka sha giya da ka sha ruwa da maranda duk ɗaya ne kana iya zina babu zina komai kai ma lada gare ka wannan akida kuma tana nan tana yaduwa a cikin birane da ƙauyuka wajibi ne ka aqidantar da ɗanka aqida ingantacciya aqida ahlus sunna wal jamaa wanda ita ce aqida ta tsira to kowane uba akwai haƙin ya ɗora ɗanshi akan aƙida ga ma waɗansu aƙidu daban-daban irin aƙidu na waɗanda suke ‘yan masoniya ko ‘yan tsafe-tsafe ko aƙidu irin na ‘yan luwaɗi ko ga su nan dai daban-daban to mu sa ido akan ɗiyanmu mu tabbatar da mun ɗora su akan aƙida ta sunna aƙidar alƙur'ani aƙidar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sabon su wannan shine wajibi na farko ba wata aƙida da zaka ɗora ɗanka yau ko da ka koma zuwa ga Allah ka mai gadanci kamar aqidar salafus salihin aqidar ahlus sunna wal jamaa domin ita ce ingantacciyar aqida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani abin aihuwa da aka haifa a duniya face an aihe shi ne yana kan hanya ta daidai sai dai uwaye shi su maida shi bai yahude ko kirista ko mushriki ko ba guje abin nufi a nan gurin lokacin da aka haifi yaro an aiwa maka shi yana da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar aqida amma sakakinka da lalacewarka ne yasa kabar yaron ka ya lalace har daga ba kake cewa yafi karfinka to ya kamata mu tsaya da wannan wajibi da yake kanmu abu na gaba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abin aihuwa illa an haife shi ne akan tafarki na har lokacin da harshen shi ya bayyana lokacin da zai rika tunanin me zai yi abu na biyu ɗan uwa mu rika musu umarni da alkhairi ka rika zaunawa iyanka kana zama da su kana magana da su kamar kyararsu kamar yi musu tsawa kamar yawan dukansu idan sun kwaso maka labari ka bari su gama ko da ka san labarin kan yaro ya fara baba in ka zaka ce kai kyale na sani a ka ce to ya aka yi ya baka labari a cikin wannan zai yi wata barna a wani guri sai ya zo ya gaya maka sai ka je karka kare amma idan kana kusan shi baka sauraren shi za a wayi gari yana jin tsoron ya gaya maka wani abu saboda yana tsammanin idan ya faɗi magana ma ba za ka saurare shi ba tana daga cikin hakkin uwaye hakkin yaya kan diya wato su rika sauraren su su rika ɗora su akan ayyukan alheri su rika da ya santar da su daga duk abin da ba alkhairi ba suka tsora su akan bin Allah da manzon Allah mudiba luqman yanda ya kira dan shi yake mushi nasiya luqman da hikima ya kai dana kar da kai kaza har tahiya sai da ya koya mai wala tamshi fil ardi marha kar ka tafiya cikin mutane kana alfari inna allaha la yuhibbu kullu muqtalin fakhur Allah baya son mutum mai alfari mai rowar haƙƙi haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah wala sa'il khaddaka lin nas kadda ka rika jimke fuskarka in ka shiga mutane ka rika walwala duk yayi ta koya mashi irin waɗannan tsarin har yake cewa idan ka zo magana ma a cikin mutane ga irin yadda za ka riƙe yin magana kamar tun da magana da ƙarfi mu diba mu gani yadda annabi yaqubu alaihi salam lokacin da ya tattaro 'ya'yansa da ya ga ya kusa barin duniya yake cewa mata abudu na min ba'di wai ku idan na mutum me za ku bautawa suka ce na abudu ilahaka wa ilahi aba suka yi ta zanawa a ƙarshe suka ce wa nanu lahu muslimun ko hankalin shekarta to wajibi ne yan uwa a rika tattaunawa da yaya dan a ɗora su akan tarbiyya ta gari halaye na gari a kuma ne santar da su da duk abin da yake banna ne da saban Allah da kafirci da duk abin da yake sharri dan Allah madaukakin sarki yace ya ku mu'minai ku tashi ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga shiga wuta Ali ibn Abi Talib yace abinda wannan aya take nufi ku ilmantar da yayanku addini kuma ku ba su ladabi idan mutum ka bashi karatu kare ba ladabi kai aikin banza dole ka koya musu ladabi ya san girman na gaba da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ya'lamu haqqul kabirina wa lam yarhamu ala sagirina falaysa minna duk wanda bai san haƙƙin na gaba da shi ba kuma bai san ya tausayawa da kasa da shi bai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koya wa iyanka haka nan su san haƙƙin na gaba da su yana daga cikin girmama Allah ma wato ikramu zu shebatin wa hamilul qur'an ka koya musu irin wannan hadisin idan kaga mutum na da gurgura ka girmama shi ka girmama Allah idan ga mutum malicin alkur'ani ka girmama shi ka girmama Allah ka rika ba su irin waɗannan ladabin kuma ka rika nesanta da su duk abin da yake saban Allah ne irin waɗannan abubuwan da muke na al'ada idan an samu aihuwa a gida ko an samu aure sai a bar yara su zo su ɗora shayi su nemi bof bof su nemi radio su nemi har shisha ma waɗansu lokacin da ba hana ba yanzu ba ai yanzu ba za a yi ba ko tun da an hana a zo a rika waɗansu abubuwan da ba su za a hana makwauta barci to wannan gangan da ake yi haramun ne waƙar da ake yi haramun ce kuma rawar da suke haramun ce kuma kana kallon ya'yanka a ƙofar gida kuma kashe gida kariya ka ci ai zamani ne ai sabga ce ta samu ka cutar da su haƙƙi ne ka hana su ka cutar da makwabtanka ba su yi barci ba ko karatun alkur'ani za ka yi ya hana mutane barci wallahi zunubi za a baka karatun qur'ani in aka ce za ka yi ka hana mutane barci wallahi sai an baka zunubi saboda haka wajibi ne mu kula da wannan al'ada wanda ita ba ta turawa ba ita ba ta maguza ba ba magana musulunci sakarsa daga ina muka same ta da an samu sabga unguwa kun shiga uku a ran nan ba za ka yi sallar nafila ba cikin nutsuwa ba za ka yi karatun alkur'ani a gidanka ba cikin nutsuwa ba za ka yi barci a cikin nutsuwa ba wasu yara kawai su zo su sa kiɗa su bude bolin kuma wallahi abin mamaki kiɗan ma za su ta na gwarawa ne wani kiɗan ba san me ake faɗi ba kila ana zagin Allah a ciki kila ana shirka kai ko da me ake yi ƙur'ani ake karantawa in dai ana kiɗa haramun to wannan tarbiyyar ɗan uwa ya kamata mu ji tsoron Allah mu kame ƴaƴanmu daga irin wannan tarbiyya a ce wai daren sallah ne a aure ake a gida gobe suna ne wannan zalunci ne uwaye haƙƙi ne ku hada ƴaƴanku wannan mummunan tarbiyya ce wani yaron a da yake koyar shan shisha wani da zai koyi shan sigari daga wannan daren sallah da aka ce ko kuma daren biki saboda kun ba su dama su aikata haram to wallahi kiɗa haramu ne rawa haramun ce waƙe-waƙe irin wannan da ake wanda ba su da digi haramun ne kuma wajibi ne uwaye su hana ƴaƴansu wannan ba tarbiyyar addinin musulunci bane kuma Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ku a ranar tashin alkiyama sannan yana daga cikin abin da ya kamata ka rika wa iyanka kyautayawar tarbiyya ka rika koya musu yin gaskiya a cikin magana na daga cikin su kai karka musu ƙarya kenan ko da ta wasa ka rika koya musu ɗabi'u masu kyau halaye na gari sannan kuma ka rika zama tare da su ka rika koya musu zama a majalisi na ilimi idan kana so yaron ka yi shiri kullum kama hannun shi ka je gurin karatu nan ana darasin alkur'ani je ka can ana darasin hadisi je ka da shi can ana tafsiri je ka da shi saboda a gurin akwai nutsuwa da Allah yake saukarwa sai ga yaron ya tashi da nutsuwa lokacin sallah kama hannun shi amma sau da za ga mun cika masallaci ka diba yaran sai dai da kamsa salawa cikin haka balle juma'a kiristoci idan za su coci ƴaƴan suke kwasa gaba ɗaya kai dan su karfafa su akan wannan aqidar mummuna sai ma sun ba su kuɗi kowa an yi zai ya taimaka wannan addinin nashi amma mu sai mu zo masallaci ƴaƴanmu suna ta suna balo sallar magariba ba ruwan mu hadi sha mu zo mu taura masallaci sawun gaba da an ce Allah ba mu azina firdausi mu ce amin a hakan wallahi manzon Allah ya ce ba wani wanda Allah zai bashi kiwo a waye gari ranar da ya mutu ya ha'inci abin da Allah ya bashi kiwo sai ya zama dan wuta ko da bai aikata wani laifi ba ƴaƴan nan naka kiwo ne Allah ya baka in da ka waye gari ran da ka bar duniya ka ha'ince su baka tsara su akan tafarkin manzan Allah ba wannan laifin kaɗai sai ya sa ka shiga cikin jahannama ba yanda za a yi kabar ƴaƴanka akan mummunar ɗabi'a akan mummunar tarbiyya da gangan kai ka ba Allah kai kaɗai ka je gaban Allah ka tsira wallahi ba zai yi ba wajibi ne mu canza salo mu san cewa za mu tsira ne tare da iyalinmu gaba ɗaya idan mun tsaya a kansu ka yi bakin gurgurdan ka sai ya gagare ka wannan Allah ya sani muna fata Allah samu dace sannan yana daga cikin wajibi yan uwa abin da ya kamata akan kowane uwaye musan cewa a muciyar da su halal halal ba kowanne ba idan ka cutar da ‘ya'yan da ka ce da su haram tun yanzu ka yi wani fanda sannan Allah kai ya karɓa addu'a su ya daga cikin dalilin da ke sa Allah ya ki karɓar addu'ar bawan Allah can tun yana ƙarami an ci da shi da haram balle shi kuma ya zo yake sutura shi da haram abincin shi haram abin shan shi haram da an ci da shi da haram haka hadisi manzo Allah ya ce ko yana daga hannu yana yarab annabi ce kaka za a karba mishi ta ya za a karba mishi to diyanka ba komai ne za a kwaso ka kama su ci ba ya daga cikin ma abin da ke sawa iya su bijirewa yaya cin haram cin haram duk abin da ba halakkinka ba yi kokari ka kiyaye shi kala kashi gidanka shi yasa Allah wa matan sabon annabi Muhammad albarka eh ba irin namu bane ita wata ka kawo mata kawai shikenan amma su a zamanin manzon Allah dan sun samu aqida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarbiyya mace idan mijinta zai fita kasuwa ko gurin ofis na aiki sai ta rika shahar kofar gida sai mai gida ina da magana ba sabtin a tamfa za ta yi ko galila ba ta ce ka mata zabo ba sai ta ce abin da nake maka nasiha ka ji tsoron Allah akan mu mu muna nan cikin gida ka ajiye mu amana ka ne idan ka je gurin aiki ko kasuwa idan Allah sa halal ta samu ko mun kadan a kawo ta mai gida Allah sa albarka idan ka rasa halal kar ka kama da haram nan gidan kar da ka ci da mu da haram domin manzon Allah ya ce wa kullu jasadin nabata bil haram duk gangan jikin da ya ce kiba ya koshi da haram fannaru aula bihi wuta kadai take iya daukar shi kai ta ce maka zan yi hakuri in kwana da yin wani da iyana amma ba zan yi hakurin da woma a cikin wuta ba da haka ina maka nasiha dan Allah zaka tana da wannan sai ko ba zaka tana ba to wannan sune matan sabon manzon Allah saboda da su a gudu tare a tsira tare amma mu su kawai ka kawo ne in dai ka kai ina ka samu oho kai ka sani to wannan ya kamata mu sani cewa yana daga cikin lalacewar tarbiyyar da muka taso tun muna ƙanana ba a nuna mana tsoratul haramun ba wajibi ne mu nisanci kanmu da haram sannan kuma idan Allah ya hore maka ce da iyalinka abin zai ishe su ka bari yin kwamro saboda kalkil da economy da tunaninka tara arziki wannan bai da muhimmanci a rayuwa dai dan adam dan adam ne hali ne hata a zamanin manzo Allah wata matar ta ka kuka ta ce ya rasulullah mai gidanmu yana da hali yana da wadata amma kullum bai ya bamu abin da zai ishe mu ni da yara yanzu idan na dauka a cikin dukiyar shi bai sani ba shin nayi daidai sai manzo Allah ce ki dauki abin da zai ishe ki ce da iyalinki ba tare da barna ba wannan mata haka ba wannan dama duk wanda mijinta baya bata abin da zai isa in ta san akwai shi ta dauki abin da zai ishe ta ita da iyalinta wannan ba haramun bane da haka maza mu ji tsoron Allah mu rika ciyar da ƴaƴanmu da matanmu da halal da kuma abin da zai ishe su in dai muna da hali wallahi idan Allah ya baka hali ka bar ƴaƴanka suna jin yunwa ko matanka wannan kada ya isa ya gadar maka shiga jahannama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi labarin wata mata Musa kyanwa ta kamo ta karme ta tana da halin ta bata abinci bata bata bata sake ta je nema ba da kyanwa ta mutu manzo Allah sai ce wannan matar an jefa ta a cikin jahannama idan har Allah yana jefa dan adam saboda bai ciyar da dabba ba Musa ya kake jin iyalinka Allah ya baka hali ka rika basu da yunwa da talauci da rashin jin daɗin rayuwa kai kuma Allah ya hore ma wannan ba zai gadar maka da ɗa mai ido ba tashi alkiyama wajibi ne mu kula da ciyar da iyalin mu gurgurdan abin da Allah ya hore mana sannan mu rika daidaita tsakanin ƴaƴan mu wajen soyayya kar ka rika nuna bambanci akan diya wancan diyan wancan ne mowa ce wannan ku diyan gata nan dai a'a iyanka su gane cewa kana son kowa kana ƙaunar kowa kamar yadda kake son kowa kar su gane akwai matsala wannan wajibi ne sannan in ka tashi kyauta ka rika yi musu daidai da daidai akan kyautar da take ba wai ta larura ba duk abin da zaka bai wannan ka bai wancan Numan ibn Bashir ya dauki wata kyauta ta musamman ya bai dan shi uwar da take mai imani ta ce bazan yarda ka amshi wannan kyautar ba har sai manzon Allah ya tabbatar da ita sai ta dauki da ta je gurin manzon Allah a kira Numan ibn Bashir annabi ya ce na ba wannan dan nawa kyauta ga ma'aifiyar ta ce ba za a amsa ba sai manzon Allah ya ce mai kana da ƴaƴa ban da shi ya ce akwai su da yawa ya ce kowa ka ba shi kamar yadda ka bai wannan sai ce a'a sai ce to ni ba zan yi shaida akan zalunci ba mayar da kyautar gare ka ta haka ashe duk lokacin za ka yi kyauta in dai ba irin kyautar ta larura ba to wajibi ne ka daidaita tsakanin yanka a wajen kyauta kar ka bai wancan ka hana wannan manzo Allah ya kiyaye wannan a matsayin mi a matsayin zalunci dan haka ce ba zan yi shaida akan zalunci ba ya kamata mu kiyaye wannan sannan mu sani cewa ya daga cikin abin da ya kamata uwaye su kula akan abin da ya shafi 'ya'yansu a shi ne wato mun yi magana akan sura sannan yanka a yau idan muka kalli yanka ya kamata a wuce da yanka ibada ne yanka addini ne kamar yadda muke yanka layya sai a waye gari an maka aihuwa wai amma kai ba za ka iya wa ɗanka yanka ba sai dai a kira wani wannan ba karanta manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin aihuwa za ka mishi yanka a wuri na bakwai ɗa namiji ka yi mishi yanka rago guda biyu ko tumaki guda biyu warin juna masu kama da juna girman su ɗaya wanda shi ne suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan da ya mace kuma sai ka yanka mata ɗaya kaga wannan mun koma wani yanayi na al'ada kana da hali haihuwa maka ɗa namiji kuma sai ka yanka mai ɗaya ko kuma ka yanka masu kari yau ko wai miyar kari za a yi kai kuma baka da halin yanka biyu gobe kuma gobe namiji ne kuma ka yanka mai daya wani ya sa ma sunna duk wanda Allah ya bashi da namiji abinda sunna ta karantar da mu shine ka yanka mai dabobi guda biyu inda akwai hali rago biyu ko tumaki biyu kuma warin juna masu kama da juna manzo Allah sun same shi zaka yanka mashi a ranar wuni na bakwai idan diya mace ce sai ka yanka mata daya duka wani daga cikin karantar manzo Allah kuma ka yanka da kanka kace bismillah Allahu akbar shikenan ba bukatar sai kaga ya tori ma na unguwarku wanda shi zai yanka kuma na jira kan mai karfata wannan duk an wuce su ya kamata mu rika dabbaka sunna idan lokacin da yayi kowa yanka da hannunsa an maka aihuwa ka yanka da hannunka shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar Allah ya baka wani nau'in ni'ima na ibada kuma ka rika neman wani ya taya ka akai akan abin da ba bukatar tayawa kai da kanka wannan shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu rika bada haƙoƙin da ya wajaba akan mu soriya waɗansu ba su damu da san halin ma da ƴaƴansu suke ciki ba ko tarbiyya ko me bai dame su ba su ne dan su ya girma ya rika aiki kawai wata yana da salar mai karfi saboda mi ya samu bar ya zama doktor ko ya zama injinar ko kuma ya zama hamshakin dan kasuwa ko kuma ya zama to mai kaza mai kaza wannan abin da ya damu mutane kenan a'a damuwar ka dan naka ya zama to da na gari ya zama to kuma mai neman halal ya zama to mutum ne mai kima mai mutunci mai mutunta mutane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da yake da nauyi akan mizani kamar kyakkyawar dabi'a babu gatanci da uba zai wa dan shi a duniya ko kuma kyauta mafi girma kamar ya bashi kyakkyawar tarbiyya to yau wannan duk mun makabce da wannan da zaka bar diya akan tarbiyya kyaukyawa akan aqida kyaukyawa ko da baka bar musu ko dala ba wallahi rayuwarsu ba za ta gayyara ba Allah zai kula da su kuma za su amfana da su rika maka addu'a ina amfanin diyan da zaka tara dukiya ka bar musu su rika holewa bayan ka mutu su rika sayan moto mai kara wanda zai dinga kullum mutane ana shagewa ne su rika sayan mercedes suna tada mutane kura ana la'anta su ana tsine maka albarka su rika zuwa suna fasikanci yi kokari iyanka kafin ka bar duniya ka rika tunanin cewa suna kan tarbiyya kyakkyawa wannan shine kawa kan rigata ranar tashin alkiyama za a nuna mutum wani tarin lada a ce duka wannan ladan ka da ya ce ya mutum da kai zai ce ya Allah ni ban aikata wannan aikin ba ina zan samu wannan sakamako haka sai a ce wannan ka same shi ne asifari da addu'o'in ƴaƴanka da ka bari idan baka bari ƴaƴan garbiya za su maka addu'a har ka samu wannan da haka ƴan uwa Allah shirya da ƴaƴanmu Allah shirya da zuriyarmu Allah tura mu tafarki madadashi Allah ya kama hannayenmu da hannayen ƴaƴanmu akan tarbiyya ingantacciya Allah ya shirya da zuriyarmu ga baki daya Allah saukar da albarka da alkhairi a cikin kasarmu da sauran kasashen musulmi ya Allah ka taimaki kasarmu ka saukar mu da ruwa mai albarka umu ila salatu yarhamukumullah